شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwarmu a wannan majalisi na karatun sirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga littafin nurul yaƙin fi sirati sayyidil mursalin wanda yake masallacin fmc azare a jihar bauchi wannan shine majalisi na arba'in a yammacin juma'a goma ga watan jumadal ula hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara biyar. wacce take daidai da 24 ga watan 11 shekara ta 2023 idan ba a mance ba a makon da ya gabata mun kammala karatu dangane da wahayi da aka yi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a kogon hira wahayi da aka fara masa a kogon hira da kuma irin firgici da ya samu kansa ciki da yadda ya zo gurin matarsa khadija ta gaya masa wasu lafuzza na kwantar masa da hankali sannan kuma ta ɗauke shi zuwa gurin babbanta ko ɗan babbanta warakatu ɗan naufal wanda shi ma ya masa batutuwa da suka ƙara kwantar masa da hankali a yayin da ya bayyana masa cewa shi manzo ne cikin lafazin da ya yi wa annabi cewa hadan namusun ladi unzila ala musa irin wannan halittar da ka gani irin ta aka saukarwa annabi musa to kaga wannan kamar bushara ce ke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewar yanda musa ya zama manzo kai ma za ka zama manzo alamun wannan halitta da ta zo gare ka to amma a wannan gabar ɗan uwa shin annabi musa ne kawai annabi cikin annabawan allah ba annabi musa ba ne kawai annabi cikin annabawan allah annabawan allah suna da yawa wa minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka akwai ma annabawan da Allah bai bayyana wa annabi labarinsu ba kenan annabawan Allah suna nan da yawa barkatai ba iyaka to manzanni a cikinsu fa manzanni su ma suna nan kusan 25 to me yasa warakatu dan naufal ya keɓe annabi musa da ambato alhali akwai isa kafin musa akwai irin su annabi ibrahim abul anbiya baban annabawa khalilur rahman masoyi na ƙarshe badaɗi badaɗin Allah subhanahu wata'ala wattakhadallahu ibrahima khalila Allah madaukakin sarki ya rike annabi ibrahim a matsayin badaɗin sa to me yasa waraqatu dan naufal ya keɓe annabi Musa da ambato cikin sauran jerin annabawan Allah tare da cewa akwai irinsu annabi Ibrahim wanda masoyi ne na ƙarshe na Allah subhanahu wata'ala ga annabi nuhu shine farkon manzo a ban ƙasa me yasa waraka dan naufal ya keɓe annabi Musa da ambato cikin manzanni alhali akwai manzanni waɗanda suke za a iya cewa su ma cikin ulul azmi in Musa na cikin ulul azmi ai Ibrahim shi ma yana ciki ko isa shi ma yana ciki to ya dubbe ambaci ɗaya daga cikin waɗannan ba nuhu ma yana ciki duk bai ambata ba amma ambaci Musa Imamul Aini a cikin littafin Sa'umdatul Qari sharhi da yayi wa Sahihul Bukhari yayi kokarin bada martani a wannan gabar yace dalilin da yasa warakatu dan Naufal ya kebe Annabi Musa da ambato a yayin da Annabi ya siffanta masa siffar mala'ika Jibril yace irinsa aka aiko wa Musa ya keɓe shi da ambato saboda cikin jerin annabawan Allah shi kaɗai ne aka saukar masa da littafi sukutum ɗungurungun wasu takaddu aka saukar musu suhufi ibrahima wa musa amma shi annabi musa an saukar masa da littafi ɗungurungun shi yasa ya keɓe shi da da ambato to ai in musa Allah ya saukar masa da littafi gaba ɗaya isa fa isa Allah bai saukan masa da littafi ba ya saukan masa to amma dube da cewa cikin annabawan da Allah ya saukar wa littafi annabawa guda uku ulul azmi wanne ne ya riga Musa ya riga Isa to sai ya amfani da wanda ya riga sai ya ambace shi saboda rigaye yana da nasa yana da nasa matsayin la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna Allah yace waɗanda suka shiga musulunci da wuri suka yi jihadi matakin farko suka ciyar da wuri ba za su zama daidai da wanda musuluncinsu ya yi jinkiri suka zo suka yi jihadi daga baya ba shi yasa Allah yake jinjina wa as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wanda suka shiga musulunci na farko kenan rigaye shi ma yana da nasa matsayin a musulunci to dube da cewa Musa ya rigayi Isa dukan su kuma an saukan musu da littattafa dukan su kuma suna cikin ulul azmi to sai ga ya wadata da ambaton Musa wajen buga misali ya isa ba sai ya ambaci ba sai ya ambaci Isa ba to wannan bayanai duka sun gabata dangane da abin da ya kai ya kawo tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da matarsa khadija bayan an fara masa wahayi da kuma bayanan da shi warakatu dan naufal yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a ƙarshe ke ce masa ina ma da a ce zan zamanto ina raye a lokacin da mutanenka za su fidda kai daga garinka annabi abin ya bashi mamaki gari da aka haife shi ya rayu cikin garin ya taso cikin garin ya yi wayo cikin gari gari amintacce kuma a ce za a fidda shi garin iyaye da kakanni wanda mutan garin suna sansa suna kaunarsa har ma suna masa lakabi da amin saboda amanarsa sun yarda da gaskiyarsa sun yarda cewa mutumin kirki yana ga to wannan ya za a yi su fidda shi abin yana ba shi mamaki waraka dan naufal a ƙarshe ce ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi face an yi gaba da kiyayya da shi to ba ɗau lokaci ba kuma allah ya ɗauki rayuwar warakatu bin naufal to wannan shine bayanin da ya gabata a babin da ya gabata a takaice babin da za mu shiga gare shi shine fatratul wahyi fatratul wahyi in an ce fatratul wahyi abinda ake nufi da fatratul wahyi shine yankewan wahayi yankewan wahayi yanzu an fara yi wa annabi wahayi a kogon hira an saukar masa da ayoyi guda biyar na farkon suratul alaq iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam wadannan ayoyi an saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam a kogon hira to bayan da aka saukar masa da ayoyin nan sai wahayi ya tsaya to shine bayanin da za a mana a wannan babi sai ya kawo topic ko unwani na babin shine fatratul wahyi ma'ana zai magana kan yankewar wahayi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace wa fataral wahyi mudda wahayi ya yanke wani mudda wani dan lokaci lam yattafiq alaiha almu'arrikhun malaman tarihi ba su yi ittifaki kan gwargwadon kwanaki nawa ko watanni nawa ko shekaru nawa ne wahayi ya yanke ba ba a samu magana kwaya ɗaya da malamai na tarihi suka yi ittifaki kansa ba kenan an samu ra'ayoyi mabambanta na malaman tarihi riwayoyi mabambanta na malaman tarihi dangane da lokacin da aka ɗauka ba a saukar da wahayi ba bayan an saukar wa annabi farkon suratul alaq ya ce wa arjahu aqwalihim fiha arba'una yawman mafi rinjayen maganganun malaman tarihi akan wannan mas'ala ta yankewar wahayi shine kwana arba'in kenan annabi tunda aka saukar masa da ayoyi guda biyar na farkon ikra to daga nan kuma ba a sake saukar masa da ko aya ɗaya ba sai da ya shafe kwanaki arba'in to wannan bayani da ya kawo ɗaya ne daga cikin riwayoyi na malaman tarihi akwai wasu riwayoyin daban ba wannan ba akwai riwayar da aka samo ta daga imamul baihaqi ya fidda ita cikin sunan sunanul kubra da take bayyana cewa wata shida annabi yayi kaga wata shida ayyaninka kwana 40 ninkin baninkin annabi sai da ya zauna tsawon wata shida bayan an saukar masa da ayoyin farkon suratu ikra sai da yi wata shida sannan aka sake saukar masa da wata aya akwai kuma magana ko riwaya ta uku da take bayyana cewar shekaru uku annabi yayi bayan an saukar masa ikra sai da ya shafe shekaru uku kafin aka sake saukar masa da wani wahayi din akwai kuma riwaya da ta nuna ma bai kai kwana 40 ba to amma wannan bayanin da ya cewa arjahul aqwal mafi rinjayen maganganu dalilin da yasa ya rinjayar da wannan riwayar da ya kawo ta a cikin wannan littafi na nurul yaqin saboda ita an samo ta daga ibnu abbas ibnu abbas kuma ɗaya ne daga cikin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to kaga in an samu riwaya daga sahabi zai zamanto tana da ƙarfi sosai to shi yasa anan ya rinjayar da ita akan sauran riwayoyin da suka zo suke bayyana muddar da wahayi ya ɗauka bai sake sauka ba mecece hikimar da ta sanya wahayi ya yanke wa annabi sallallahu alaihi wasallam a nan zai ambata mana hikimar ya ce liyashtadda shauƙin rasuli lilwahayi saboda shauƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta wajen a sake saukan masa da wahayi wannan hikima ce daga cikin hikimomi da malamai suka ambata kenan anan ya ambata mana hikima guda da ta sanya Allah ya ba da gab tsakanin wahayin da aka saukarwa annabi na farko da kuma wahayi da aka masa na biyu saboda annabi ya yi ta shauki yana kwaɗayi yana buri yana fatar a sake saukan masa da wata aya shi yasa aka ba da rata aka ba da gab yanzu ko makaranta ne aka yi hutu makaranta na ɗalibai aka yi hutu hutun ya tsawaita za ka ga ɗaliban suna allah allah a dawo saboda yadda suka zaune a gida yanzu lokacin da aka yi korona din nan ai dalibai kowa ya yi ta buri ya yi ta sha'awa da yadda za ka ga dalibai yara ana ta kokowa da iyaye kan zuwa makaranta to amma wannan hutun da aka yi na korona duk inda yaro yake za ka ga yana allah allah ina ma a ce a koma makaranta kaga wannan hikima ce ta Allah subhanahu wataala yankewan wahayi da yi wa annabinsa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam saboda annabi yayi fata yayi kwadayi yayi shaukin ina ma a ce a sake saukar masa tare da cewar lokacin da aka saukar masa da wahayin ya wahala kaga wannan zai nuna maka cewar idan mutum yana kan gaci na neman ilimi duk wahalar da zai yi a wannan gacin idan abun ya yanke zai kwadayin dawowarsa saboda albarkar da Allah ya sanya wa ilimi to annabi duk da wahalar da yayi a kogon hira gabanin a karantar da shi waɗannan ayoyi guda biyar na farkon ikra to da aka yanke ya dauki zamani sai annabi gashi yana shauki yana kwadayi yana fata ina ma a ce an sake saukan masa da ayar qur'ani to wannan hikimar da aka ambata mana anan hikima ce ta farko akwai hikimomi guda uku da malamai suka ambata wannan za ta zama ita ce ta farko dan annabi yayi kwadayi yayi shauki yayi fatan ina ma a sake saukan masa da wata aya shi yasa sai Allah ya bada rata ya bada gap tsakanin saukar masa da wahayi na farko da kuma wahayi na biyu da aka saukar masa hikima ta biyu da malamai suka ambata da ta sanya Allah madaukakin sarki ya bada gap gap ya bada rata tsakanin wahayi na farko da aka yi wa annabi da kuma wahayi na biyu saboda firgicin da annabi yayi ai annabi ya firgita ya razana ya tsorata a kogon hira yana zaune a kogon hira mala'ika jibril ya zo gare shi ya ce masa ikara annabi ya ce ma ana bikari me ya faru ya ce sai mala'ika jibrilu ya matse ni har sai da na jikkata na wahala wannan ya maimaitu sau nawa sau uku ya zo gurin khadija yana ce mata ta lullube shi khashitu ala nafsi na ji wa kaina tsoro tsoron mai ji wa kansa tsoron kar ya je ya haɗu fa da aljani ne ba tun da ai bai san mala'ika ba bai taba ganin mala'ika ba shi dai a cikin baccinsa yakan ga haske hakan nan yana zuwa masa alama da take nuna cewa shi annabi ne shi ne farkon wahayin da aka fara annabi ya gani haske ya zo masa kamar hasken asuba cikin baccinsa to amma bai taba ganin mala'ika ba bai taba jin labarin ya yanayin siffar mala'ika take ba sai gashi ya je masa a kogon hira kuma har da ya gagara karatu ya matse shi shine wasu malamai suka ce ya ji tsoro kar ya jefa da aljani ya haɗu wasu kuma suka ce abin da ya je wa kansa tsoro shine za a bashi abu mai nauyi abu mai girma ta yadda in ya zo zai yi ta takun saka yana ta tataburza da mutane sun yi dai ta bayanin dalilin tsoron kusan sun kawo bayanai guda goma sha biyu wanda suke dauke da me sa annabi ya ce ya ji tsoro tsoron me ji to malamai suka ce wannan tsoron da annabi ya ji firgicin da ya samu kansa ciki allah ya ba da rata da gab don wannan tsoro ya tafi don wannan tsoro ya tafi daga zuciya annabi ta yadda in an sake dawowa za a sake masa wahayi na biyu zama babu wani firgici tare da shi to amma idan ya zamanto babu rata da wannan wahayin da wani wahayi da za a masa kenan zai zama duk sanda za a zo masa wahayi yana fargaba to amma yanzu an ba da rata ya huta ya mance ma da abin da ya faru a kogon hira sai a sake zuwa a masa wani wahayi to in aka zo nan kuma ko da zai tsorita ba zai kai na farko ba to daga nan kuma abin na bibiya sai zamanto ya zama masa jiki to amma hikima ta Allah subhanahu wataala bayan an saukan masa da wahayi na biyu na farko ya firgita gabanin a saukar da na biyu sai aka bata aka bada ratan da zuciyarsa za ta samu cikakkiyar nutsuwa hankalinsa zai kwanta sosai ta yadda idan aka zo da wahayi na biyu ba zai firgita ba wannan da dalili na biyu kenan da ya sanya aka ba da rata aka ba da gab tsakanin wahayi na farko da kuma wahayi na biyu hikima da ta biyu kenan ko to sai hikima ta uku da malamai suka ambata a nan dai a littafi an ambata mana hikima ce guda ɗaya to amma malamai sun ambaci wasu hikimomi guda biyun an hada da wannan sun zama guda guda uku hikima ta uku da malamai suka ambata da ta sa wahayi ya yanke bayan an saukarwa annabi da wahayi na farko don a nuna wa bayi cewar wahayin nan da ake yi wa annabi ba shi yake kirkira ba don inda shi yake kirkira to ba zai ɗau zamani haka ba a nuna cewa daga gurin Allah ne Allah kuma sai lokacin da ya ga dama zai saukar da wahayinsa a nuna mutane tabbacin cewa shi ɗin fa manzo ne da gaske abinda kuka ga yana zuwa da shi ba zuwa yake kirkiro ba a'a wahayi ake masa Allah ne ke aiko masa Allah kuma sai lokacin da ya so zai aiko masa to yanzu da aka samu gab wannan gab ɗin da aka samu shi ma ba a san ransa bane to malamai suka ce wannan na daga cikin hikimomin da suka sanya Allah madaukakin sarki ya bada rata ya bada gap tsakanin wahayi na farko da aka saukarwa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam da kuma wahayi na biyu waqad kana yace li yashtadda shauqur rasul lil wahyi waqad kana saboda kwadayin annabi ya tsananta ga wahayi kuma kwadayin kwadayin nasa ya ya tsananta shine ma'anan waqad kana annabi yayi ta fata yayi ta shauki yayi ta Allah Allah ina ma a sake saukar masa da wahayi to kuma wannan shauki na annabi sallallahu alaihi wasallam da fata na annabi sallallahu alaihi wasallam ya faru kamar yadda zamu zo mu ga bayanin anan gaba yace fa innal hala saboda yanda yanayin ya kasance ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ishtadda bihi alaihi salatu wassalamu hatta sara كلما أتى ذروة جبل بدا له أن يرمي نفسه منها حذرا من قطيعة الله له بعد أن أراه نعمته الكبرى wannan bayanin da yayi na fito mana da hikimar da ya ambata na yankewan wahayi wace hikima ce ta sa wahayi ya yanke ya ce liyashtar da shauƙin rasuli sallallahu alaihi wasallam wahayi saboda annabi kwaɗaituwarsa zuwa ga wahayi ya tsananta wa kana kuma kwaɗaituwar tasa ta tsananta me zai tabbatar maka da haka ya ce fa innal hala ishtadda bihi alaihi salatu wassalam yanayi da hali da annabi ya tsinci kansa a ciki ya tsananta gare shi na yankewan wahayi na jinkirin saukar wahayi gare shi hatta sara kullama atadir wata jabarin hatta kai ta kawo duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya hau kan kololuwar dutse badalahu an yurmiya nafsahu sai kawai ya bayyana masa kawai yanzu ya jeho kansa daga kololuwar dutse fado kawai ya mutu ya huta me yasa hadaran min qati'ati llahi lahu yana tsoron karfa fushi Allah yayi da shi da yanke wahayinsa yanzu Allah ya fara saukan masa da wahayi kuma ya yanke karfa ya je fushi Allah ya da shi don fushi Allah ya da shi shi kan ya shige su to kawai maimakon ya zauna cikin zulumi me zai hana je ya hau kan kololuwar dutse ya fado kawai ya mutu ya huta ya kuka ga wannan bayani wannan bayani ya dace kuwa yace hadaran min qati'ati llahi lahu ba'da an arahu ni'matahu al-kubra tsoron kar ya zama yanzu Allah ya yanke hulɗa da shi Allah ya yanke alaka da shi gashi an saukan masa da ayoyi an masa bayani cewa shi fa manzo ne waraka ya bayyana masa cewa shi manzo ne ai kaga zai ji dadi ya zama manzo to yanzu zai zai fatan cewa bayan kwana ɗaya biyu uku jibrilu zai dawo a yayi jinkiri bayan sati sai gashi an shafe ba sati ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba sati hudu ba kusan sati biyar a riwaya mafi rinjaye ta ibnu abbas ba a wa annabi wahayi ba tun da kwana talatin da da biyar shine sati biyar ko kwana talatin da biyar to annabi an yi kwana arba'in a riwaya mafi rinjaye ba a sake saukan masa da ko aya ɗaya ba to shine a nan da ya yi bayanin cewar hikimar da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya yi haka don kwaɗayin annabi ga wahayin ya tsananta kuma kwaɗayinsa ga wahayin ya tsananta me zai tabbatar maka da haka ya ce saboda hali da annabi ya tsinci kansa a cikin matsanancin yanayi ta yadda duran da gari ya waye zai zo ya hau kan ƙololuwar dutse yana ƙoƙarin jeho kansa daga wannan dutse ɗin saboda tsoron karfa ya je Allah yanzu fushi ya yi da shi bayan ya nuna masa ni'imarsa mai girma ta wahayi tunda a saukar ma da wahayi a ka zama annabin Allah ai wannan ni'ima ce mai girma to bayan Allah nuna masa ni'imarsa mai girma kuma ni'imar ta zo ta yanke ai shi kan ya shige su to wannan wannan riwayar da muka karanta a nan ƴan uwa gabanin mu gusa mu matsa mu je gaba akwai bukatar mu mu duba mu ga riwayar a ina ta zo da ingancinta kuma ya za a yi annabi ya irin wannan ɗabi'a yanzu fa kisan kai fa kenan ko annabi zai kashe kansa kenan haka riwayar take nunawa to riwayar tana nan ta zo cikin sahihul bukhari imamul bukhari ya kawo ta cikin sahihinsa kuma kaga malaman hadisi sun yi ittifaki kan ingancin hadisan imamul bukhari sahihul bukhari sahihu muslim hadisan da bukhari da muslim suka yi ittifaki akai malaman hadisi sun yi ittifaki kan ingancin su hadisan da bukhari yake banta da su hadisan da muslim yake banta da su malaman hadisi sun yi ittifaki kan ingancin su to wannan hadisi cikin sahihul bukhari yazo bari mu ji lafazin daga cikin hadisi dogo na Aisha Allah ya da ita da take bayanin yadda aka fara yi wa annabi wahayi ta yi bayani na farko cewa wahayi da aka fara yi wa annabi an fara masa ne cikin mafarki a bacci zai ga haske mun yi wannan bayani a baya sai na biyu kuma mataki na biyu mala'ika jibrilu ya zo ya same shi a kogon hira ya ce masa ikra ya ce ma ana bikari aka saukar masa da ikra bismi rabbikal ladhi khalaq to har zuwa yadda ya je gurin matarsa Khadija ta kwantar masa da hankali ta kai shi gurin waraka shi ma kwantar masa da hankali to daga nan kuma a riwayar ummuna aisha ta ce sun malam yamshib waraka an tuwofiya wa fatarar wahayi ba ɗau lokaci ba sai waraka ya mutu ya koma ga Allah wa fatarar wahayi sai wahayi ya yanke sai wahayi ya tsaya aka ɗau lokaci ba a sake saukarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam wani abu ba to a can ƙasan hadisin sai take cewa marwaicin hadisin yake cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa fatara alwahyi fataratan hatta hazina annabi sallallahu alaihi wasallam wannan riwayar da nake karanta ta tana cikin bukhari wahayi ya yanke wani lokaci hatta hazina annabi har annabi yayi bakin ciki hazina annabi sallallahu alaihi wasallam fi ma balagana cikin abin da ya iso gare mu huzunan bakin cikin da gada minhu miraran kullun annabi zai yi safuko ya fita daga gidansa ya je ya hau kan ƙololuwar dutse yana so ya jeho kansa saboda ya mutu ya huta da bakin ciki gada minhu miraran ya taradda min ru'usi shawahiqil jibali kullum annabi zai wayi gari yayi sammako daga gidansa ya je ya hau kan dutsen da yafi kowane dutse tsayi da nufin zai jeho kansa ya fado ya mutu ya huta da wannan bakin cikin to idan ya yi wannan ya ɗauki wannan mataki tabadda lahu jibrilu sai mala'ika jibrilu ya zo ya bayyana a gabansa faƙala sai ce masa ya muhammadu ya kai muhammad innaka rasulullahi haƙa karkai wannan aika aikan kai fa manzan allah ne fa da gaske to anan sai annabi ya samu nitsuwa cikin zuciyarsa sai ya koma gida idan ya koma gida ya sake zama kwana ɗaya kwana biyu sati ɗaya sati biyu shiru wahayi bai sake zuwa ba sai ce ni to ko ubangiji ya yi fushi da ni ne ga ni'ima ya bayyana min ta manzanci ina murna kuma yanzu ya yanke ni'imarsa ko ya fushi da ni ne sai sake fita daga gidansa sai je ya hau kan dutsen da ya fi kowane dutse tsayi da nufin ya jeho kansa ya mutu don ya huta da bakin cikin zulumin cewa ubangijinsa ya fushi da shi sai mala'ika jibrilu ya sake bayyana masa ya ce masa innaka la rasulullahi haqqa kai fa manzon Allah ne da gaske kar kai wannan aika aika sai annabi ya samu nutsuwa sallallahu alaihi wasallam har zuwa lokacin da aka saukan masa da wahayi na biyu wannan riwayar kamar yadda nayi bayani tana nan cikin sahihul bukhari to akwai abubuwa guda biyu abu na farko yanzu mutum ya kashe kansa ai ko a hankalci ba, ba abu bane da ya dace balle a addinance annabi kuma sallallahu alaihi wasallam yadda muka san shi tun yana kankani ba yana ɗan shekara hudu bane mala, mala'ika jibrilu ya zo ya same shi a badiyatu bani sa'ad ƙauyen banu sa'ad mala'ika jibrilu shi da wani mala'ika daban suka kama shi suka tsaga kirjinsa suka fidda zuciyarsa suka tsaga ta suka fito da gudan jini sai suka ce wannan shine rabon shedan tare da kai sai aka yadda shi kake nan yanzu shedan ba shi da rabo tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka sanya zuciyar annabi cikin baho na zinari aka wanke zuciyar da ruwan zamzam sannan aka dinke zuciyar aka maida ita gurbinta aka dinke kirjin kaga wannan an yi wa annabi malamai suka ce wannan yana nuna ka duk wani abin da yayi fito na fito da musulunci ta gabanin a fara yi wa annabi wahayi Allah ya kare annabi daga afkawa cikin sa me yasa saboda an cire rabon shedan daga zuciyar annabi to yanzu mu duba mu ga kashe kai a musulunci me hukuncin kashe kai a musulunci mutum ya kashe kansa me hukuncinsa a musulunci na'am mene babban zunubi ne hasali ma wanda ya kashe kansa yana wuta Allah ya ce la taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunanku wala tulqu bi aydikum ila tahlukati kar ku jefa kawunanku cikin cikin halaka ka kenan musulunci ya fito na fito da wannan aiki na mutun ya kashe kansa annabi sallallahu alaihi wasallam sun je yaki yakin uhud da shi da sahabbansa a yakin Allah ya jarrabi bangaren musulmi sakamakon saba umarnin annabi da aka sai Allah ya ba da galaba wa makiya akan musulmi dama haka ne a duk lokacin da mutane suka kauce umarnin Allah suka kauce umarnin annabi to makiyansu za su zama suna da iko da ta cewa a kansu za su zama suna da buwaya a kansu za su zama sai yadda suka yi da su matukar suka kauce umarnin Allah subhanahu wata'ala da manzansa kuma halin da ake ciki a yau a duniya kenan musulmi sun kauce umarnin Allah da manzansa shi yasa suke ɗanɗana kuɗa hannun makiya musulunci to abin da ya faru a uhud kenan aka kashe adadi mai yawa cikin sahabban annabi da bai gaza saba'in ba aka yi wa adadi mai yawa rauni adadin da aka yi wa rauni ya fi ɗari hudu annabi kansa yana cikin waɗanda aka yi wa rauni an fasa masa goshinsa fiskarsa ta wanke da jini an zubar masa da haƙwaransa sallallahu alaihi wasallam to lokacin da abubuwa suka lafa na yakin uhudu sahabbai aka zo kowa na faɗin albarkacin bakinsa bisa abin da ya faru gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ana ambato wanda suka yi shahada wanda suka yi bajinta wanda suka yi nagarta a fagen yaki sai a ce wane wane ai shi ma an kashe shi shi ma yayi shahada insha Allah yana aljanna annabi yana shiru sai a ce wane wane shi ma yayi nagarta yayi bajinta shi ma an kashe shi yayi shahada insha Allah yana aljanna da suka zo kan wani suka ambace haka sai annabi ya ce yana wuta suka ce ya rasulullah yace kware yana wuta ku je ku dubo ku bankaɗo ku binciko ku dubo yanayinsa ku zo ku bani labari sai suka kama hanya suka tafi suna bibiyan tsakanin waɗanda aka kashe su bankaɗa nan su duba can har suka je inda shi wannan mutumi da aka kashe yake sai suka tadda shi tsakanin mutane guda uku ya kashe mutane ukun nan an masa rauni a cikinsa raunin ya dame shi ya rasa yadda zai yi sai sa takobinsa ya karisa kansa ganar takobin yana rike da shi bai sake ba kuma gashi nan ya huda cikinsa da shi yana rike da shi to sai suka da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce yana wuta ai ya kashe kansa inda ya kashe kansa yana wuta ka kenan duk wanda ya kashe kansa yana wuta to yanzu yadda shari'ar musulunci ta yi fito na fito da mutum ya kashe kansa shi yasa annabi ya ce la ya tamanna yanna ahadukumul mauta lidurrin na zalabihi kar ɗayanku ya yi burin mutuwa saboda wata cuta da ta sauka gare shi ya ji cewa shi da cutar nan ma da mutuwa ya yi annabi ya ce kar ɗayanku ya burin haka la ya tamanna yanna ahadukumul mauta lidurrin na zalabihi duk yadda ka samu kanka a matsanancin yanayi karka ji cewa ni dama mutuwa ne na huta annabi ya hana wannan ka yi burin mutuwa ma an hana ina ga ka kashe kanka mun fahimci bayani ka yi burin mutuwa ma an hana ka annabi ya ce kar ɗayanku ya kuskura ya yi burin allah ya ɗauki rasa saboda ko matsi na rayuwa ko talauci ko kuma yanayi da ya samu kansa na matsanancin rashin lafiya ce shi da mutuwa ma yi da zai fi masa hutu akan wannan tsananin jinyan ka sanin ka mutu mai zaka je ka tarar baka san me zaka je ka tarar ba har kai ta cewa kai da mutuwa kai da fi shi yasa annabi ya hana mutun yayi burin mutuwa to kai burin mutuwa ma an hana ka ina ya ga ka kashe kanka kaga wannan shine musulunci wani addini daban wanda ba musulunci ba mutum da duniya ta masa kunci sai je ya rataye kansa in duniya ta masa kunci sai ya harba kansa in duniya ta masa kunci sai ya kwankwaɗi guba ya mutu musulunci bai san wannan ba ta wanka mutu ka san me zaka je ka tar watakil bala'in da zaka je ka riski kanka ciki ya ninka ninkin ba ninkin wanda kake ciki a yanzu to ga ai an yi ba ai ba an gudu ba a tsira ba to shi yasa musulunci ya hana mutum ya kashe kansa in ka kashe kanka ka san me zaka je ka tarar ka je ka tarar da azabar kabari dare ba dare ba rana ga ranan wata kin zaka dan samu ma kai bacci to a kabari fa wallahi ba bacci za a ta gana maka azaba mala'iku suna dukanka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba dadan kar in ya roƙa mana Allah Allah ya bankaɗe mana irin azabar da ake yi a kabari in na ɗan uwanka ya mutu ka ji tsoron zuwa ka birne shi kar ya shiga azabar kabari ba da annabi ya roƙi Allah ya bankaɗe mana irin azabar da ake a kabari to sai zaman to yanzu rashin abin kaɗe mana hikima ta Allah ɗan uwanka zai rasu mahaifinka a'a yawanka a'a matarka a'a waninka ka ɗauke shi kai da kanka ka je ka birne shi amma da an bankaɗe mana mun gani mutum zai na rawar jiki in ɗan uwansa ya rasu zai shiga zulumi zai shiga tashin hankali in na kan shi wata ƙilifa in je in kai shi cikin azaba ba annabi ya ce to shi yasa bai roƙa mana Allah ba aka bar abin a rufe amma kururuwar da waɗanda ake ganawa azaba cikin kabari suke yi an ce duk wata halitta tana jiban da mutum da aljan suna jin kururuwar da suke Allah tsiratar da mu daga azabar kabari shi yasa annabi a ƙarshen tahiya yake neman Allah tsiratar da shi daga azabar kabari to yanzu kai da ka kashe kanka ka san me zaka je ka tarar a kabari to shi yasa musulunci ya hana mutum ya kashe kansa ba kisan kai ba ma kai burin mutuwan ma annabi ya hana yace wa in kana labudda in ya zama dole kai sai kai burin mutuwa to kace Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairul li idza kanatil hayatu khairan li wa wa amitni idza kanatil mamatu khairan li au kama qala sallallahu alaihi wasallam in ya zama dole sai kai burin mutuwa to ka roki Allah ka ce ya Allah ka rayar da ni in rayuwar ce tafi mun alheri ka kai baka san ina alheri yake ba ta yi rayuwar ta bi ma alheri wata kil kai wasu zanubai zaka zo ka tuba wata kil akwai wasu ayyuka da ka tauye in kai dogon rayuwa zaka zo ka cika su baka sani ba to ka roki Allah alkhairi ka ce ya Allah in rayuwa ce tafi zama alkhairi gare ni ya Allah ka sa ni dogon rayuwa in kuma mutuwar ce tafi zama alkhairi a gare ni ya Allah ka dauki rayuwata kenan in ya zama dole mutum shi sai ya burin mutuwa to yayi irin wannan addu'ar yafi akan ya ce ni kan ma da mutuwa ne na huta da yafi wannan kuskure ne annabi ya hana ka samu kanka a cikin matsanancin yunwa a cikin talauci a an bata maka rai kowa ya tsangwame ka ka rasa ya za ka yi a a jinya ce to roƙi Allah subhanahu wata'ala alkhairi in rayuwar ce tafi alkhairi Allah ya baka doguwar rayuwa in kuma mutuwar ce tafi alkhairi to Allah ya dauke ka to wannan mataki da hukunci na addinin musulunci na fito na fito da mutum ya kashe kansa ba ma kashe kansa bai burin mutuwa kuma a ce annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an fara masa wahayin ya zama annabi ya hau kan dutse zai jeho kansa ya kashe kansa kaga abun kamar ba zai tafi da karantarwar addinin musulunci ba wannan abu na farko kenan abu na biyu kuma riwayar gata dai mun karanta ta cikin sahihul bukhari ya zamu yi na'am mene to amma ai ya zama annabi da ikra eh to amma abin da ake faɗi alaji tunda an tsarkake zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam daga rabon shedan yanzu duk wani abu da zai karo da shari'a duk da shari'a ba ta fara zuwa ba Allah kange shi daga aikata shi san Allah ne ya shi haka haka ne alaji kenan dai mu bar batun riwaya mu zo mu duba matanin dama akwai abin da malamai suke cewa diraya diraya shine riwaya da diraya na farko idan ka samu riwaya irin wannan to akwai bukatar ka duba ingancin riwaya idan ka ga ta yi karo da karantarwan addinin musulunci to idan ya zama riwaya ta inganta to abu na biyu kuma sai ka je ka yi dirasa ka duba matanin sosai ka yi analysis a kansa yadda ya kamata shi ne alhaji yake so ya fito mana da shi yanzu yana alhaji yanzu ya ba da approval ma ma matanin matanin ingantacce ne to amma da yawa daga cikin malamai gaskiya sun raunata wannan wannan matanin suka ce asali idan ka bibi matanin zaka ga baya daga cikin maganganun annabi na farko kenan na biyu baya daga cikin maganganun sahabi aisha ce aka samu hadisin daga gare ta to wannan magana ba ta aisha ba ce sannan ba ta annabi ba ce aisha kuma duk da ai a bayaninta ba ta ce annabi ba ne ba ta labari kawai ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam farkon abin da aka fara masa wahayi da shi shine mafarki mafarki wanda yake na gaskiya duk lokacin da kuma mafarkin ya tashi zuwa masa zai zo masa kaman hasken alfijir kaga Aisha bata ce annabi ya bata labari ba sannan ta zo ta yi bayani cewar annabi sai aka sanya masa son zuwa ya kebe kansa a kogon Hira yakan je yayi kwanaki masu adadi kafin ya je zai dan dauki guzurinsa in ya kare sake zuwa ya dauka har zuwa lokacin da Jibril ya zo ya same shi kaga wannan duk bayanai ne nawa na Aisha to a zuwa inda take cewa an aka zo wa annabi aka ce masa yi karatu ya ce ma ana bikari wannan dubbata ce annabi bane ba ta labari to amma nan babu matsala me yasa saboda in sahabi ya kawo bayani bai ce annabi bane ya gaya masa malamai suka ce automatically wannan abun yana da hukuncin annabi ne ya gaya masa saboda dukan sahabban annabi adilai ne duk sahabban annabi duk lokacinsu duk sahabin da ya ba da labarin abin da ba a gabansa ya faru ba dole labari ya ji amma kuma sai bai ce labari ya ji ba to wannan abin yana ɗaukan hukuncin labarin ya ji kuma babu tararradi ba kokonto ba shakku kansa kenan waɗannan bayanan da suka zo daga aisha ba tararradi ba kokonto annabi ne gaya mata ko da bata ce annabi ba ne gaya mata saboda me sahabbai ba sa karya adilai ne allah musu shaida wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan wannan an saukar da ayin zamanin sahabbai kaga wannan yake nuna duk riwayar da aka samu daga gurin sahabi ko da bai faɗi ga daga inda ya ji ba nan baka da matsala kanta to amma an zo kasa da sahabi fa dole yana buƙatar in tabi'i ne yana buƙatar ya ba da bayani cewa sahabi ne gaya masa in tabi'u tabi'i ne dole yana da buƙatar cewa ya ji daga tabi'iwa ne shi kuma ya ji daga sahabiwa ne shi dai sahabin an zo kansa kankati ko da bai ce annabi ya gaya masa ba ko bai ce a gabansa aka yi ba nasa ba a tantama to amma na tabi'i in bai ce sahabi ba ne gaya masa akwai matsala na tabi'u tabi'i ne in bai ce tabi'i ne ya gaya masa shi kuma sahabi ne ya gaya masa ba akwai matsala to wannan riwayar da malamai suka zo dirasarta wasu daga cikin malaman sai suka ce magana ce ta ɗaya daga cikin marawaita hadisi ma'amar sunansa ma'amar shi ma'amar ɗin nan ba tabi'i ba ne tabi'ut tabi'i ne ya yi riwayar daga zuhuri zuhuri kuma shi ne tabi'in da ya yi riwayar daga ummuna aisha allah da da ita to shi wanda ya hakaito wannan riwayar cewar annabi yana hawa saman dutse dan ya jeho kansa saboda bakin ciki da ya samu kansa ciki na yankewan wahayi sai mala'ika jibril ya bayyana masa ya ce kai fa manzon Allah ne da gaske wannan riwayar daga gurin ma'amar ne haka abin nan ahmadul aini ya bayyana cikin littafin sa umdatul qari sharh sahihul bukhari yace wannan riwayar ta tsaya ne akan ma'amar bai ma ce ya ji daga zuhuri ba kai kenan riwaya ce mai rauni riwaya ce mai rauni dole sai ya nasanta cewa ya ji gurin wane tabi'i shi kuma ya nasanta cewa ya ji gurin wane sahabi to anan an samu tabbacin cewa wannan riwayar ingantacciya ce amma da ya bayyana cewa kaza kaza kaza kaza bai ce ya ji daga gurin tabi'i ba to an samu matsala riwaya ba za ta zama ingantacciya ba a wannan gabar ibnu hajar shi kuma da ya zo kan riwayar cikin littafinsa fathul bari sai ce wannan na daga cikin balagatu zuhuri zuhuri ya ce balagana ya iso mana ina iso mana bai bayyana ba zuhuri kuma wane ne tabi'i ne bai bayyana cewa aisha ce ta bayyana ba kenan riwayar a yanda ibnu hajar ya bayyana bayanin zuhuri ne a yanda ibnu hajar ya bayyana to kaga in bayanin zuhuri ne bata inganta ba saboda zuhuri tabi'i ne bai rayu lokacin da abun ya faru ba ba a gabansa aka yi ba dole abun sahabi ya ji to kuma bai bayyana sahabin ba wannan ya nuna raunin wannan riwaya wannan haka ibn hajar ya bayyana cikin littafinsa fathul bari to me yasa imam al-bukhari ya kawo riwayar a littafinsa sahihul bukhari alhali littafi ne da malaman hadisi suka yi ittifaki kan ingancinsa malamai sun yi maganganu guda biyu suka ce danya an karar da kai ya faɗakar da kai cewa akwai riwaya irin wannan amma ba wai ya yadda da riwayar bace shi yasa ya biyo da ita ba wasu kuma suka ce a tun da riwayar tana tsofane da ta samanta kawai sai kawo a kammalanta mun gane bayanin wannan riwaya ta ƙarshen tana da ci gaba ne akan riwayar sama wacce ce riwayar sama riwayoyi guda biyu ko bayanai guda biyu a sama farkon fara yi wahayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam na zuwa masa kamar hasken asubahi kaga wannan magana Aisha ce nan ba mu da matsala akai ko tunda magana Aisha ce ita kuma sahabiya ce sannan an zo an samu annabi a kogon Hira malaika Jibril ya ce masa ikra kaga duk dai bayani ne ci gaba ne to shi ma wannan din duk ci gaba ne to shi yasa Bukhari ya kawo shi a littafinsa amma ba wai dan ya yadda da ya cika sharuɗan bukari ba saboda bukari yana da sharuɗa da sai hadisi ya cika wannan sharuɗan sannan ya kawo shi cikin littafinsa daga cin sharuɗan sai ya zamanto sanadin ba a samu yankewa ba a nan kuma an samu yankewa kaga idan akan ma'amar ne sanadin ya yanke ya tsaya akan ma'amar to bukari kuma yana da sharaɗin sai sanadi ya zamanto bai yanke ba tun daga farkon sanadin har zuwa kan manzon Allah ba a samu yankewa ba to irin wannan hadisin bukari yake kawa a littafinsa wannan sharaɗi ne na imamul bukari sai suka ce to anan da ya saba sharaɗinsa dalilin da ya sa ya kawo shi cikin littafinsa saboda yana haɗe da wancan hadisi na saman da shi kuma ya cika sharaɗin bukari to shi yasa kawai sai ya haɗa su ya kawo su gaba ɗaya Allah ta'ala alam to sai malamai suka ce aje ma a ya inganta aje a ya inganta nan dai an yi magana cewar bai inganta ba to in fa ya inganta suka ce za a ba da martani guda uku a wannan gabar in hadisin ya inganta kenan martani na farko da malamai suka bayar na yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake hawa sama yayi kokarin jeho kansa suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoron kar ya zama wannan yankewan wahayi daga gurin Allah subhanahu wataala sababi ne da zai da wani abu yayi Allah ya fushi da shi to kuma kar Allah jeho masa wata ukuba to sai ga gara ma ya hakan kawai saboda yin ukuba Allah ta tashi zuwa bai san ta yaya za ta zo masa ba wannan martani na farko kenan da wasu daga cikin malamai suka bayar dangane da wannan hadisi in ya inganta kenan martani na biyu shine bayanin da alhaji wannan bayani da ya malamai sun yi suka ce to ai a lokacin shari'a ma bata sauka ba balle a hana cewa karka kashe kanka to tunda shari'a bata sauka ba yanzu ko ya je ai bai laifi ba mun gane bayanin Allah subhanahu wata'ala yana cewa baya azabtar da bawa har sai ya aiko masa manzo ko me lafazin ayar hatta na ba'atha rasula ma kunna mu'addibina wa ma kunna mu'addibina hatta na ba'atha rasula ba mu kasance masu azabtar da bawa ba sai mun aiko masa manzo kenan yanzu inda mutum zai kashe kansa ba a saukar da hani kan rashin kan kan kan mutum ya kashe kansa ba inda mutum zai kashe kansa Allah ba zai masa azaba ba me yasa saboda ba a hana shi kar ya kashe kansa ba shine bayanin alhaji yace to ai lokacin ma ba a saukar da shari'a ba ba a saukar da hani kan kisan kai ba to kaga ko yayi ma bai laifi ba tunda ba a saukar ba to wannan martani na biyu kenan da wasu daga cikin malamai suka bayar cewa ai lokacin ba a saukar da shari'a ba balle shari'a ta zo ta hana kisan kai to ai kenan tunda ba hana kisan kan ba annabin koda yayi ba matsala mun gane bayanin martanin da malamai suka bayar martani na uku da wasu daga cikin malamai suka bayar suka ce abin da ya sa annabi yake fita ya je ya hau ƙololuwar dutse da nufin ya jeho kansa ya mutu suka ce mutanensa ne suka ƙuntata masa suka takura masa suka uzura masa suka ma yi ta ƙaryata shi to abin sai masa kunci cikin zuciyarsa sai ga gara ma kawai ya je ya hau kan dutse ya jeho kansa ya mutu ya huta suka ce wannan kuma ba annabi ba ne farau yunusa ya gabace shi yunusa lokacin da mutanensa suka karyata shi suka muzanta shi suka aibanta shi kawai sai gudu ya tafi ya basu ya je ya shiga cikin jirgin ruwa wa zannuni in zahaba mughadiban wa zanna allan naqdira alayhi wa nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin to amma dai wannan martani ne kawai da wasu daga cikin malamai suka bayar mutafa'a bayani na farko cewar riwayar bata inganta ba kaga anan mun huta da kokarin kwakulo martani da za a bayar akan riwaya din kenan sai mu tafi kan cewar riwayar bata inganta ba saboda annabi koda ba a saukar da shari'a ba shi dama already Allah ya riga ya kange shi daga aikata abin da yayi karo da karantarwar addinin musulunci tun yana kankani Allah ya kange shi daga wannan yace wa hiya ikhtiyaruhu wa hiya ikhtiyaruhu li an yakuna wasitatan bainahu wa bain khalqihi fayatabadda lahu al-malaku qailan anta rasulullahi haqqan فيطمئن خاطره ويرجع عما عزم عليه حتى أراد الله أن يظهر للوجود نور الدين فعاد إليه الوحي tunan karishin bayanin da muka karanta ne ɗazu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan hau saman dutse da nufin ya jeho kansa saboda yankewan wahayi dube da cewa wahayin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ni'ima ce wacce take mai girma Allah madaukakin sarki ya masa shine wahiyya ikhtiyaruhu ni'ima mai girma ita ce zabansa da Allah madaukakin sarki yayi li an yakuna wasitatan bainahu bain khalqi dan ya zama wasida tsakaninsa da halittunsa Allah ya zabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama wasida tsakanin Allah da halittunsa kamar ya ya zama wasida malamai sun ce wasida ta kasu kashi uku wasiɗa ta kasu kashi uku akwai wasiɗar da dole mutum yana da bukatuwa zuwa gare ta ita ce saƙon Allah subhanahu wa ta'ala dole ne bawa yana buƙatan manzo da zai zo masa da ita saboda Allah baya yin wahayi wa kowa cikin baccinsa cewa Allah ya maka umarni kai kaza Allah hana ka kai kaza Allah baya wannan Allah ya yake ya aiko saƙonsa ga bayinsa ta hanyar manzanninsa to kenan yanzu dole sai da shi babu wata ibada da za ka yi wa Allah subhanahu wata'ala ta hanyar wani in ba ta hanyar manzannin Allah subhanahu wata'ala ba wannan wasu ɗan dole sai da ita haka malamai suka bayyana wannan ita ce hikimar da ta sa Allah maɗaukacin sarki ya aiko manzanni kenan yanzu duk wani wanda ya zo da wata ibada wacce ba ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wannan ibadar ba Allah bane masa umarni ya yi ta me yasa saboda Allah yana da hanyar da yake aiko ibadarsa da umarninsa wa bayinsa shine ta hanyar manzanni kenan yanzu inda zaka bauta Allah dole sai ta hanyar manzanni wannan wasu dan dole sai da ita sai wasuɗa ta biyu wasuɗa ce wacce ita kuma haramtacciyar wasuɗa ce akwai wasuɗar da dole sai da ita ita ce saƙon Allah ba yadda za a yi ka bauta wa Allah sai ta hanyar manzannin Allah sun zo maka da saƙon Allah wannan dole sai da ita in ba ita duk ibada da kai aikin banza kai dalilai da dama kuma sun tabbatar da haka man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd duk wanda ya aikata wani aiki babu umurnin mu ciki an mayar masa da kayansa saboda me saboda annabi shine wasiɗa na aike na Allah subhanahu wataala wasiɗa tsakanin Allah da bayinsa to wasiɗa ta bi ko muka ce haramtacciyar wasiɗa ita ce wasiɗar neman agajin Allah subhanahu wataala roƙon Allah subhanahu wataala mutum ya sanya wani ɗan adam ya zama shine wasiɗa malamai suka ce wannan haramtacciyar wasiɗa ce zaka roƙi Allah subhanahu wataala sai ka sanya wani a tsakani tsakaninka da Allah misali ya Allah dan girman manzanka kamun ka biya mun bukata ta iri kaza yanzu ka sa manzo ya zama me wasiɗa tsakaninka da Allah wajen mika addu'arka dan darajar manzanka tabbas manzo yana da daraja amma ka roki Allah da wasiɗan darajar manzo malamai suka ce wannan bid'a ce wannan bid'a ce roƙon Allah subhanahu wata'ala da wasiɗan wani cikin halittunsa ba wai ka ce wani ya ma addu'a ba wannan wasiɗar shari'a ta santa shi sa muka ce malamai sun kasa wasiɗar kashi uku kashi ta farko dole sai da ita kashi ta biyu haramtacciya ce kashi ta uku kuma musulunci ya yarda da ita to yanzu kashi ta biyu ita ce ka sanya wani ya zama wasiɗa tsakaninka da Allah wajen miƙa bukatunka to wannan malamai suka ce bid'a ce me yasa saboda ba a santa ba a zamanin annabi da zamanin sahabbai to sai kashi na uku wanda wanda shari'a ta yadda da shi shi kuma ya kasu kashi uku na farko ka sanya aikinka na gari ya zama wasiɗa zuwa wajen mika addu'arka zuwa gurin Allah ya Allah dan wannan karatu da muka yi Allah ka biya mana bukatunmu iri kaza wannan ya halatta a shari'a kayi sadaka ka ce ya Allah dan wannan sadaka da nayi ka biya mun bukata ta iri kaza wannan ya halatta kayi karatun alkur'ani ka ce ya Allah dan wannan karatu na alkur'ani da nayi ka biya mun bukata ta iri kaza wannan ya halatta me yasa wannan ya halatta saboda ya tabbata cikin alkur'ani kuma ya tabbata cikin hadisi in ka ji an ce abu bai halatta ba babu shi a ƙur'ani babu shi a hadisi to amma cewa ya Allah saboda aiki na kaza da nai ka biya mun bukata ta iri kaza wannan akwai shi a ƙur'ani akwai shi a hadisi cikin ƙur'ani inna na inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار inda yace rabbana innana sami'na munadiyan nan ne muke so mu je gare shi daga cikin siffofi na masu tunani masu hangen nesa suna ta rabbana na amanna ya ubangijinmu lallai mu mun yi imani da abin da ka saukar faghfir lana dhunubana innana amanna mun yi imani to tunda mun yi imani da wannan imanin da muka yi faghfir lana dhunubana dan imanin da muka yi Allah ka gafarta mana zunubanmu yanzu ba su sanya aikinsu na kwarai ya zama wasiɗa wajen mika addu'ansu ga Allah ba inna na amanna ya ubangiji lallai mu mun yi imani to tunda mun yi imani faghfir lana dhunubana ka gafarta mana zunubanmu kaga wannan an samu dalilin sa cikin me cikin alqur'ani an samu dalilin sa cikin alqur'ani sai kuma mu duba dalilin sa cikin hadisi akwai wasu mutane guda uku da annabi ya bada labarinsu hadisin yana nan cikin sahihul bukhari yace akwai wasu mutane guda uku cikin al'ummun da suka gabace mu wata rana tafiya ta kama su suna cikin tafiya sai guguwa ta taso wata riwaya ta nuna dare yayi sai duka mutane uku nan sai suka shiga kogo kogo na dutse idan gari ya waye su gaba da tafiyarsu suna shiga wannan kogo sai wani katon dutse a sama ya gangaro sai ya rufe bakin kogon ai mun san wannan hadisi ko da gari ya waye suka yi suka yi su tura wannan dutse su samu su fita suka gagara ko mutum hamsin suka taru ba su iya tura dutsen ba kaga kenan kogo zai zama musu kabarinsu yunwa za ta ci ta cinye su su mutu sai ɗaya daga cikinsu ya ce duk kowane ɗaya daga cikinmu ya tuno nagartaccen aiki da ya tsakaninsa da ubangijinsa ya roƙi ubangiji da wannan aiki sai ɗaya daga cikinsu ya ce ni na kasance ina da iyayena wannan iyaye nawa saboda girmama su da nake duk lokacin da na je na samo kalace ba na fara ba wa 'ya'yana da iyalaina sai iyayena sun sha dama kalacensu galibi nono ne to yakan fita tun farar safiya da dabbobi ya je ya kiyo in suka koshi nono ya kawo sai ya tatsi nonon ya tatsi nonon da yamma sai ya kawo iyayensa in suka sha suka koshi sauran sai ba wa iyalansa shine abincinsu to wata rana ya fita kiyo daɗin kiyo ya ɗebe shi har ya yi nisa da garinsa bai sani ba bai an kara ba sai ga rana ta faɗi ya ce inna lillahi inna ilaihi raji kuma yamma ta yi lokacin da zai kai wa iyaye da iyalai abinci kafin ya kado ya dawo dare yayi kusan an ɗauki ɗaya bisa ukun dare saboda yadda ya nisan kiwo ya iso ya tatsi nono ya je tarar iyaye sun yi bacci yara kuma sun gagara bacci saboda yunwa to yanzu ya ɗauki nonon nan ya ba yara tun da iyaye na bacci a rage wa iyaye na ganye haka bai girmama iyayensa ba bai kyauta musu ba jama'a allah ya tseratar da mu wani yau ba ruwansa da iyayensa wallahi sai iyalansa kai Allah ya tsaratar da mu mu duba mu ga wannan mutumi ya tashi iyayensa daga bacci ya ba su nonon yana ga bai kyauta musu ba yana ga ya shiga haƙƙinsu sai tsaya da wannan nono a hannunsa ya shiga tsaka mai wuya yara suna tsaye suna ta ihun yunwa ya ɗauka ya ba su yana ga bai kyauta ba bai girmama iyayensa ba sannan kuma ya tashi iyayen ya shiga haƙƙinsu ya tsaya da nuna nan har alfijir ya keto shi bai ba yaran sun sha ba ya tashi iyaye kuma yana ga bai kyauta musu ba ya shiga haƙƙinsu da suka tashi suka gan shi a wannan yanayi suka ci aida ka ba su sun sha suka karɓi wannan nono suka sha suka ƙoshi sauran ya ba wa 'ya'yansa sun kwana suna yunwa da dan yunwa ai suna kuka dan yunwa ya ce ya Allah wannan aiki in na yi dan kai ka buɗe mana kun ga ya yi amfani da me nagartaccen aikinsa wajen roƙon Allah sai dutsen ya ɗan buɗu amma ba yadda za su iya fita ba mutum na biyu kuma ya ce ya kasance yakan nemo masu ƙwadago su zo su masa aiki ya biya su wata rana ya nemo wasu sun zo sun masa aiki ya biya su duka ɗaya daga cinsu ne kawai ya tafi bai karɓi haƙƙinsa ba to shi kuma sai ga haƙƙin wannan mutumi ba halaliyarsa ba ce to sai ga kuma kar ya ajiye masa ya sarwanta sai ya yi tunanin ya sai masa wani abin kiyo ne ta kula masa da shi nisan da ya zo sai ya ɗauki abinsa wannan abin kiyon da ya saya masa ya ta haɓaka ya ta haɓaka ya ta yaɗo ya yawa har ya zama shanaye ya raƙuma tumaki awaki har da bayi ma yadda riwayar ta bayyana bayan wasu shekaru mutumin na ashe yana sane da haƙƙinsa sai da ya ce bayan Allah rana kaza lokaci kaza na ma aiki iri kaza ka biya kowa haƙƙinsa ni baka bani ba bani abuna sai ya ce to zo kaga duk abubuwan nan da kake gani a nan tumaki raƙuma shanaye bayi naka ne ɗauki ka tafi ya ce a'a karka min izgili na san aiki na ko rabin rabin rabin rabin waɗannan abubuwan da ka nuna mun bai kai ba kawai ka bani kuɗin aiki na in tafi ya ce wallahi naka ne na yi ta haɓaka maka ina bunƙasa maka suka yi yawa haka ya ce da gaske nake ya ce da gaske nake ya kaɗa su duka ya tafi bai bar ko ɗaya ba ya ce allah wannan in na yi don kai ka buɗe mana sai dutse ya ƙara buɗuwa suna ganin sararin samaniya amma kuma ba halin fita sai mutum na uku shi kuma ya ce yana da 'yar babbansa da a duniya ba wanda yake so kamata to sai buƙaci ta ba shi kanta sai ta ƙi to ina batun aure wasu suka ce zai iya yiwa mata aure ce mata aure za a yi ta je ta yi alfasha sai ta ƙi ta ba shi kanta wasu kuma suka ce zai iya yiwa al'ummar ba a shar'anta musu aure ba tun ba a shar'anta musu aure ba ya kuma da sha'awa kaga wannan amsar ba za ta samu karbuwa ba ta yi dai mata auren ce tunda in ba mata aure ba ai sai ya aure ta tunda yana santa to shi ne wata rana ta shiga matsi na rayuwa abinda za ta ciye gagare ta shi kuma yana da wadata allah ya ba shi dukiya mai yawa sai ta zo ya taimaka mata ya ce ba wallah ba zai taimaka mata ba har sai ta amsa wa muradinsa ta rasa yaya za ta yi ta shiga tsaka mai wuya sai ta ce to ba wani abu ya ɗauki kuɗi mai tarin yawa dirhami kusan ɗari ya bata dirhami ɗarin nan zai kai nawa ba zai gaza naira miliyan biyu ba ko a yau ya ɗau kuɗi mai tarin yawa ya bata suka je suka kange kansu da shi da ita ya yi yunkurin afka mata sai ta ce bawan Allah ka ji tsoron Allah karka buɗe zobe sai da haƙƙinsa sai zuciyarsa ta karaya imani ya shiga zuciyarsa sai fasa wannan mummunar aniya tasa sai ce mata kudin da na baki je ki halaliyarki ni kuma na fasa ya tafi abunsa ya ce Allah wannan aiki fasa wannan da na yi in na yi don kai Allah ka buɗe mana sai dutse gangara sai suka samu hanya suka fita kaga kenan yanzu mutum ya sanya aikinsa na kwarai ya zama wasuɗa wajen miƙa addu'arsa gurin ubangiji wannan ya halatta ko kuma ya nema gurin wani ya masa addu'a wannan shi ma halatta wani ka taimaka min da addu'a ina da bukata iri kaza wannan shi ma halatta me yasa akwai dalili lokacinmu ya kure ko yana da dalili annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana cewa an bijiro masa da al'umma annabawa da mabiyansu ranar tashin kiyama ya ga annabi tare da shi akwai mutum ɗaya kenan duk da awar da ya mutum ɗaya ne imani da shi ya ga annabi tare da shi akwai mutane biyu wani annabin kama ya zo ba kowa duk da awar da ya ba wanda ya amsa masa ya ce can sai ga wata dandazo tana tahowa jama'a masu tarin yawa sai ce ga can al'ummata saboda annabi ya san ya fi kowa yawan mabiya saboda duk annabi da za a aiko shi za a aiko shi gurin al'ummarsa a keɓe annabi kuma gurin mutan duniya gaba ɗaya aka aiko shi wannan na rikin dalilan da suka sanya annabi ya fi kowa yawan mabiya ya ce da ya hango dandazo na tahowa sai ce ga can al'ummata sai aka ce masa a wancan musa ne da mutanensa ya ce bayan nan da kaɗan sai ga wasu da sun ninka waɗannan na musan sai aka ce waɗannan su ne al'ummarka cikinsu akwai mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba sai annabi ya shiga gidansa da ya gaya sahabbansa wannan sai suka yi ta tattaunawa kowa yana faɗin albarkacin bakinsa ta yi waɗanda aka haife su ne a musulunci har suka mutu ba sa shirka wasu ce ta yi cikin sahabban annabi ne wasu ce ta yi suwa ne haka dai sai annabi ya fito ji suna tattaunawa sai annabi ya ce ga siffofinsu kamar haka